ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد والسلام عليكم أيها المستمعون والمستمعات yawa ‘yan uwa masu daraja kamar da aka saba kullum yau murtami ba da salatul asar ila salatul maghribi muna gabatar da wannan tafsirul Qur'an al-Azim na babban malami al-Imam Ibn Kathir a wannan masallaci mai albarka kuma insha Allah subhanahu wata'ala kamar yadda ya saba ana tafsirul Qur'an bil Qur'an nabi kuma tafsirul Qur'an da sunna na uku tafsirul Qur'an da aqwali sahaba ko kuma da aqwali salaf insha Allah subhanahu wata'ala yau zamu tashi aya ta nauti manura aya ta 235 ko aka nake zamani ko aka ji manura yau za mu tashi aya ta Masha Allah barak Allah fik. Masha Allah barak Allah fik. Na'am man.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا طلقتم النساء فبلغ- فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف وسرحوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تنفقوهن ضرارا بتعبدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه Mm.
ولا تتخذوا آيات الله هزوا Mm.
واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يهدكم به Mm.
واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم na ubangiji madaukakin sarki ce wani za ka saka tumin nisa a lokacin da kuka saki mata ko kuma duk lokacin da kuka saki mata ba balagana ajalin wanda sannan kuma suka kai ajalin su mun san ajalin su kenan ba shine baki iya abin da aka iyakance musu na jini kenan ba kuma yan uwa kar kuma ta tafsirin da muka yi na sati an san irin jinin da kake iya mai da mace da kuma mene irin jinin da ba a mai da mace ba a bukatar al'ada kenan ba sai ubangiji madaukakin sarki ce ba amsi ko wannan bi ma'arufin hal yanzu ana hukumin rage to ku rike su da kyautatawa ma'ana in mera su za ku to ku mera su amma ku rike su da kyautatawa ku rike su da daraja da mutunci da girmama hausar rihohunna bi ma'arufi ko kuma mene ko kuma ku saka su da kyautatawa kenan wannan ayar ma nura tana daidai da irin ayar da ta zo cikin suratul balaq kenan ko la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujuna illa an yatina bi bayyinatin mubayyina wa dalika wadud lahu man yata'adda hudud Allah taqabbala ma wa faqad zalama la tadri la alla Allah yuhdithu yace ne amara kuma yace ne إذا بلغنا na'am daga na'am na'am wa ashidu zawai adadin min gon gagani ko duk wanda ya zo zai yi raji'i talakun raji'i dini a nan ku babu ko to fa ashidu zawai adadin min gon ku sanya shaida shine wasu ma'abuda adalci daga cikin ku guda biyu kamar yadda muka yi tafsiri na baya me yasa ake buƙatar shaida wajen komi saboda in hefe ya ita ne manora in soyayya sai gari sai ku iya magudi a kasa ganewa wai sakin na nawa ne kuma mun gani wannan abin manora ya faru ko da amarya ba a ce hidu suratul balaq ke da ta take ma din da suratul baqara ba ta gaba ba a ce hidu zawai adadin men kuma to ku sanya shaida kamar ka ce Allah suwa ya zamu sanya shaida yace zawai adilin minkum zawai ai kun san tasniya ne ko in an ce zi mutum guda in an ce zawa mutum biyu ko zawai mutum biyu adilin minkum ya ku samu ma abuta adalci mutum biyu daga cikin ku. ibn kasir yace minkum tufidu annahu an yakuna min al-muslimi wa la yakuna fi ghairi wannan minkum kin dole ne a sane shi ne a cikin musulmi dan haka kirista ba zai ma shaidar kame da matalka wanda yake bisa kan addinin yahudanci ba zai ma shaida barandana dan addinin hindu ko dan addinin shinuwa dole ba zai yi ba ubangiji madaukakin sarki ce wala su mutu ko hanna birara kal wanda gangan bayan ka gama talka ta kusa kariya yadda sai ka sai na maida ta kawai dan ka tuta su dai na mai da ki amma ba wajen ki zai je ba kuma ba zai rika kula ki ba zai rika maki walakanci Allah madaukakin sarki ta gal ayi haka in dai har ka san in ka mai da za ka cuta su da ita za ka walakanta ta tsokar ka mai da ta kan kuma ci wancan satin da ya wuce na tabbatar cewa idan aka samu matsala tsakanin ma'aurata na tafi bai to ni ce da ya babu tafi babu zau ko dai kai miji ka ji tsoron Allah ma nura ka saka ta dan a zauna lafiya ta je ta armu miji da za su zama ko kuma ita matar in ta tabbata zaman alman akwai cutarwa ta je wajen alƙali ta nemi ta yi gole wannan shine ko babu wata hanya idan almi ya rikice ma nura aka zo aka kashe ruwa in kai mutum shekara ta bayani ma ba ba a su haka man min ahadihi wa haka man min ahadi ala ta in yurida itlahan yutiki dan bayin don wa bisa nan gyara man in har suna nihin gyara daga wajen mace da aka aiko mutumin iri wanda yake mai gaskiya wanda ba manawuji ba daga wajen mace aka aiko wajen namiji aka aiko Allah ta in aka zo aka yi zulu Allah zai dace tsangana ma'ana kowa zai gane dai shi kuma ya gyara kuma a zauna lafiya to wa in lam yurida mazo mana fa la yuwaddi illa hu ina Allah ka tartar da mu to in haka ta taku ne aka rasa yanda za a arbi to abin da yake ko kai miji ka ji tsoron Allah ta saka ta kawai ta je ta ci gaba da rayuwarsa ko kuma a'a ita ta ji tsoron Allah saboda arbi ba zai yi ba kawai ta je ta kai kara kada ta ga cewa wai dan za ta biya ka ko dan bata da kuɗin ne ko dan ta ba ta kuɗin da ya kare a wallahi in dai dan Allah ne dai akan cutarta ne kai kuma ka kisa kana ita je ta nemi kulki a wajen alƙali wallahi in ta rama ma hannu wallahi dan lokaci kada Allah zai gore mata ta samu wani abin da ta ba ai ba ta ubayin abu dan Allah Allah kenan wanda Allah yake kyariya wanda ba dan Allah idan kai kyauta ko kai taimako ba dan Allah ba Allah ya kyale ka da iyawarka da kokarin ka da jiji da kai idan kai kyauta dan Allah kuma kai kyauta dan cewa wanda ka baki so kake abin ya amwane ko wata matsala ce wanda ta bujuro miki dan ya maganin ta wallahi kai kuma matsalar da za ta bujuro maka gudun tashi wallahi Allah ya ma magani duk wanda kaga ya bada an kyale shi wallahi dan bada Allah bane ba amma ka'ida in ka bada Allah zai jiro amma don bai ko min shay'in fa inna Allah bihi alim banda wannan a wani wurin Allah ta mene wa ma an baza don to kadi ba wannan wallahi ko huwa khairu razikin Allah ka dardar da bangiji madaukakin sarki ta wala tumti ko wannan beraran li ta'tadu kada ku rike su saboda cutarwa don ku ketare iyaka nan mai ketare iyaka me ake ni da ketare iyaka shi ne kame da ta maimakon ka ci gaba da kyautata mata aya da baya ta ce ku kyautata musu auta tirihun bi ihsan haka ka tayi ko eh fa in ta kun bi ma'ruf ne ko auta tirihun bi ihsan ko to kiran nassun qur'ani yana ma in har kame da dan wannan to za ka kyautata ma in kuma saki ne mata saki mai kyau mun tabbatar su ne ake nihi da saki mai kyau a gaba za mu iske aya wanda ma nura zai karanta mana ma'anarsa kuma za mu fassara kuma kowa san cewa a sunna idan ka saki mace sai to ba wai haka ba take shirya ya mata kyauta wannan ji ma'aro bikin hannunka mai sanda ne Allah a gaba zai hoto da ismu da mabala yayi tasiri insha Allah za mu iske gura wala tumsiku hunna biraran kada ku rike matan ku saboda cutarwa li ta'addu dan ku je da iyaka kai ka mai dota kuma baka biya mata bukata kuma baka sake ta ba gabar ta je ta almuni mai saboda Allah wannan taimako ne ko cutar wa man yaf'al zalika duk wanda ya mai da matan shi ba yana nihin zaman lahiya ba yana nihin su zaman lahiya ba ba dan ya taimaka mata ba ba dan ya kyautata mata ba ba dan su ci gaba da zaman arne ba fiye da na baya ubangiji madaukakin sarki ta to duk wanda ya haka ba kai zalama na fasau to tabbata ya tutu kanshi ba wanda ya zalunta kanshi tunda in kai haka awo ba wanda zai iya gane a mutane ka san me yasa sai da ita tana yawan kai a karan mutane duk za su jin za su yi cewa ai mun ji daɗi da wani ne da mazai da kuma su zama ba nan baki da yake sa ta gaskiya an ji daɗi an mun wani da wancan man nura an kai shekara kaza daban amma yanzu ya mera da gaskiya mun ji daɗi ki kuma a abadan Allah ba ne mera dan ki dan da na mata wahala gwanda ma kada mera to ubangiji madaukakin sarki ce wa man ya ba da zalika kaga wani amalu da kalbi ko da ya adamu illa Allah subhanahu wa ta'ala wani aiki ne na zuciya duk wanda yace na mai da matata a lokacin da suka rabu mutane marina suke saboda shi arme so ake a tabbatar shi ba a so a raba shi dai in da gama dole to he dai matsalar manuhar guda shi ne ya mai da ta ne dan su zama na lafiya ko kuma a dan ya cutar da ita to shine Allah yake so nuna maka in ka mai da ta to ka kyautata mata ku zama na lafiya in kuma ku ba zama na ba lafiya ba za ka kyautata mata ba to kada ma ka rike ta ma'ana ga ne ka saka wa man yaf'al zalika duk wanda ya aikata irin wannan abin tsakanin zalama na fasa to tabbas ya zalunci kanshi wala tattakhidhu ayati llahi huzwa a wata kira al-huzwa kada ku rika rikal ayoyin Allah a matsayin izgiri ma'ana kar ku dau wannan bayanin da ake mu da hukumta hukumtan da suke tabbata cikin wa'annan ayoyin da ma nura ya karanta mana to kar ku dau abin a matsayin izgiri ko ku dauka a matsayin wasa'a Allah wanda gaske yake duk wanda ya saki matai to in zai je dole ya san da cewa ba wannan mai dole ta zaka ba dan ka kyauta ta mata ne ba wadan ka sunce ta kada ba ma ka ka saka ta ta yi jinin wargo ka kyale ta ta yi na biyu ka kyale ta ana uku ka mai dole kaga ta goma ta ga aiko to kada ba ka mai dole cewa da gangam ne na kyale da ta kusa kare na mai dole in ba kuma ce ba a baya da magana ta a jahiliya ya ce ba kuma manti ya ce a jahiliya idan suka saka mata sai ai ta yi jini guda ta yi jini biyu ta yi na uku sai bar ta sauran kaman kwana dai ko biyu ta kare sai na mai da shi ina in ya mai da shi to yadda zai gane miki yayi wannan sakin na wuri har da da yake ya da ina suka ce na mai da shi eh mai da shi sani ya ruware ban ruwan shi da ke abinci ma in ya baki na sahi sai tsallake na rana sai baki na dare wata ran in ya baki na dare sai tsallake na sahi sai baki na rana idan kin sha wuya kin sha wuya in ya ga ai rikice sai ta hima nan saka kina san kina jin daɗi ya sake ki za ki kare inda ki samu wani miji wanda zai kyauta da maki ku zama na lafiya ya kin zo gabu da kariya jini ya take na mai da haka in kika komo ina hu yadda zai baki dai to ya yi na sakin na biyu da ya bi kana ji wa Abdullahi dan Abbas sai a da a jahiliya kabla da zolin Qur'an kana rajul yuballiqu imra'atahu mi'a marrat da in musulmi ce zo mutum wai yana saka mata shi har sau ɗari kudura marratin ma ba a yi da yau kun gane ego bayan ya sake ta ba ka lura in ta kusa kariya jini mai da an lura mata har ɗari ba a lokacin nan babu doka an ɗauke annabi isa su mutane ba su ma san ba addinin kiristanci su kuma sun isko uwansu suna maguzanci kawai aka kai a bisa kan addinin maguzanci eh zama to saki bashi da doka kuma bai yanda za a mata tabbata daga hannun ka eh in ka saka ta ka kare ka ka kare ta ko da a jahiliya ka kyale ta ta kare jin ta fara da daga hannun ka yau kai ma hukunci ne za ta bari ta kare haka aka yi tai aka yi ta cutar mata Ubangiji madaukakin sarki ya fata wa mata ‘yantin daga wannan bautar zuwa ta jahiliya, ya mai da saki bakin nawa bakin uku ne, kuma na uku in ga yake ma kuma baka da ikon gare da kawai ta huta daga hannun ga ala abad. Kamar yadda kan kuma ce, nassi na Alkur'ani ya nuna abbalagu marrada na fa'ibzakun bi ma'arubin au tasirihun bi izan da ya can gaba kuma ya ce, fa in ballaga ha na nau'in na uku, ya ce ba za ta hillu da homin ba'ad a satan jiha zaujen gaira kadan aka yi na uku ba yanda za a yi ta zugurin ya za a rima wani mai kuma da ra'ayinta ne wannan zuwa in ta ga dama kaga Allah ba ta dama ta kubce mako idan in wuyar kike zuwa ta saki goma in kuma a kike son wuya to dama kin huta daga hannun Allah abada man ke ga dama babu armin tsakanin tun da ke ce zaki ra'a muku ari saboda a musulunci babu arman dole ko budurwa ko zawara babu arman dole wannan sunna ce ta manzon Allah Allah ka tarda da mu ubangiji madaukakin sarki ce wala tattakhizu ayatin lahi huzu'a kada ku rika rika da ayoyin Allah a matsayin izgiri ma'ana kada ku dau hukumta hukumtai wanda ubangiji madaukakin sarki ya sako muku a nasosi na alqur'ani a matsayin wasa duk abin da kowace Allah ya faɗa a qur'ani gaskiya ne wa zkuru ni'matallahi alaykum ku tuna ni'imar Allah da ya malado a kan wa ma anzala alaykum min alkitab da abin da Allah madaukakin sarki ya sako a kan ku na littafi shine alqur'ani wa da hikimati da sunna ta manzon Allah daga cikin sunna ta manzon Allah wata kila za ku ci akwai wani abu guda da ya kamata a wai to shi kenan yanzu kashe ake wa namai dangane da cewa in har ya san in ya mai da matai zai cuta su da ita zai walakanta ta zai kaskanta ta zai mai da ta sani alware to ita ma mata in tawa miji haka to ita ma mai sakamakon ta to shi ne ya shi wannan alimadu ibnu kasir ya ga wani hadisi yake cewa wa zukira wa zakara aba asma wa zakara sauban abu asma ya ba da labarin wani hadisi wanda aka samu shi daga sauban ɗan kwakun san sauban wani bawa ne na manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ga cewa wannan bawan mutum ne mai tsoron Allah mutum ne mai san abu addinin Allah sai manzan Allah ya yauta shi kyauta yace an da hurrun li wajhi Allah sai kawai ce ka an kanta yi abin da kaga dama kai magana sun gishin kan to wannan taubanikin saboda tsabar jin daɗin abin da annabi ya mai kuma daman kayan haka ta kasance kar ku mance idan kana son mutum misali a kashi ɗari kashi santan sai yake maka yawan kyauta san ƙasa ne zai ko sama zai karu sama ne zai karu to a lokacin nan a farko farkon musulunci ba abin da ya kai baiwa mutum ya ma baiwa ya ce na yan tafi kana matsayin ba babu kyauta kaddara yanzu ji ba ka dauka yawan motocin masu tsada yan miliyan ɗari ka ba mutum guda dubu to a lokacin nan in ka yauta shi to ya yi wanda ya ba su mota guda dubu ko kun gane ita ce ƙarshen kyauta shi ne ka yi ne mutum yana cikin halintaka na bayantaka sai kuma ka ce ne an tahurru li wajhi Allah ko ka iske mai gidan shi ku yi tiniki wannan wani na ga yana da hankali yana son ai daidai yana bin addini da Allah sai ya mishin kyauta ta a ba na sai ma ba yayi dinari dubu na sai ya dinari dubu a dubu ma ban sai ma yayi dubu bi na sai ya dubu bi yayi dubu uku kasa ya ka kyauta shi to babu kyautar da ta kai kyauta a lokacin warkon musulunci kaman ka kyauta ba kyautar ne annabi yake cewa duk mutumin da ya kyauta ba wa daya to daga cikin gaɓoɓin shi guda hudu wanda za a sa shi wuta an kyauta shi daga gaɓɓa guda abubakar ne siddiq da ya ji wannan hadisi ne ya sayo ba a hudu ya je duka kawai ya sayo su bursuma musamman bayan guda hudu ya ce an tun hurru ne wata yin kai gara ya ce duka kudai da ya suka kwanta mai yanci duka duka manya yanci duka an mun kudin kwallo ba kai a miliyan kaza na sai kaga kuma miliyan kaza kai ma miliyan kaza daga yau mun koma irin na kowa a yau ma kuka ga damar ba ba ba guda da yau suka tafi daga sai kake ce a to labari na ake ba ku to ka san me hikimar abubakar a yanda annabin ya waɗi duk wanda ya yauta bawa guda daga gangan jikinka kashi hudu ba kashi guda an yauta shi daga guda ba da yanda za a yi ko an sa kauta wannan kashin guda ba da yanda za a yi wuta da shi ya sai hudu ke da duka ne da alama da abubakar yana tsoron wuta gobe a tsoro to amma gari ba ga duk wannan ɗaukaka da darajar shi ne kuma yan shi a cikin gundun mazan ma nura ya ga wata bidiyo wani dan burtaniya zai musulunta ya faɗa hannun yan shi'a ana ce miki qul la ilaha illallah wahdahu la sharika la kuma kace ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah wa ashhadu anna aliyan waliyan la wa ashhadu anna ababakar wa umar kuffarun ko kuma kace wa ashhadu anna ababakar wa umar la'anatullahi alaihim yana cikin sharri shi ba da ashiya in baka ce ba wai kake da abubakar da umar Allah shine masa albarka baka shiga ba addini da wasa ne kai dan Allah gari ba ga mutumin da diba wata rana kaman yanda riwaya sahihiya ta nuna wata rana manzon Allah yana wata habai da akwai Aisha ta gindin ya nabi ta awwalu ma yuqda kitabahu bi yaminihi Umar ibn al-Khattab farkon wanda in an tashi ya masa a fara ba shi takar rashi a hannun dama shine Umar dan kata ke Aisha ta ji kai ga uban da Abubakar za ta yi Umar ke ta ce ya Rasulullah fa aina Abubakar wata ba Abubakar a larabci ta ce abubakar kama to abubakar fa sai ka kare ta ko mu ma yo ma nura fa to ma nura fa kaga an sani gore ko eh ce mata ko eh ce mata wa abubakar zafatuhu al malaikatu ila al janna to ai in kika me doce wannan ai kike abubakar ba da shi ka hin shi Umar ke a ba shi daga al'adun da shi abubakar wala ba su warke su ka da aljanna to dan Allah wala kariya ga shi a wai shi ta ce ba ku dai kin da ga yamma kaga a duniya duk mutumin da kaga ya kawo da ko ya goma mazinaci ko ya goma mai bace ko mai luda ko mai jan giya duka abubakar ne mai da shi haka in ka diba kitabu bahara na al-imam al-kumayi shugaban yan shi'a na duniya yace duk wani sako wanda aka kirkire shi a duniya asalin shi sai abubakar da umar ne suka kirkiro yace babu wani mai saban Allah da zai yi saban Allah yace abubakar da umar sun samu gamato suna cikin gabar saboda tsabar ke yi kuma ya kwatanta Aisha ta cewa ya ganta a wutar jahannam ta lura bai wuce aka nuna mishi ko a ina ya ganta an mata sun je magi mun san je magi a yadda yake bantin shi buka a kasa a wutar jahannama ana mata azab inna lillahi wannan sau ba na cin sabi da tsabar san manzan Allah idan ya yi minti ɗaya bai gaba annabi kawai ya kuka ga mace daga gida wata rana ya fito daga gida kawai ya ji ba ya gabe san manzan Allah ya ware kuka ya sa bai sai game da shi ma abakaka ya sau ba yace wallahi ma ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam munzu saba tunda aka yi sallar asuba ayi ban gaba annabi suka ce bari mu waje maka aje hankalinka idan kai haka in ka je karshen kasan galmadina in ka sha kwana bayan gari kusa ka ga wata itace annabi ya ce wa ya tafi mu ba mu san ba me yake ya sau ba ne ya iske shi da gudu kai ka cewa ina wanda zai baka labarin mutuwa ya ce yana kuka annabi ya ce ma wara aka ya sau ba ya ce ya kai sau ba ne me yake dama da kai ya rasulullah ya ce idza kuntu azkuruka falam araka ni duk lokacin da na tana ka to in ban ganka ba wa aka abu alaika yin jin tsoron kada je kan wa inni arabtu izamet ni na tabbata da in kama ƙara kadana fala na da ki duka abadan ka rabu da mu har abada kuma gamba wa kana manzila wa kana manzila tuka afdalu min manzili kai a aljanna da ma karshe ne za ka kai ka ya za a yi mu samu aljannan ka ina kai ina mu sai manzon Allah sai mu ki hakuri ya sau ba ai tun da ka gan mu a duniya kawai a lahira ma Allah ya gama يا الله تقوى من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما wannan ayar akan shi aka tabbata wannan wanda zamu bada labari saboda tsabar san annabi Allah ai ko aya yace ce mishi in dai mutun ya ba Allah ya bi manzon Allah ran lahira tare da annaban za ga annabin da kake cewa ya wuce kai dan a wadanta ma rai gama ku za a yi tare da shi tare za ku rayu da shi duk da ka nemi ziyara za ba ka dama ka je ku tattauna da shi to wannan sau ba nake yake ba mu labari yake cewa yake cewa ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha balaga hadi gairi ma ba'at duk matar da ta cewa mijinta tsakani kawai ni na gaji zama da kai daman ni ba gamin ka bari ina ma gami na da kai in ba kaddara ba kawai na kare zama a gidanka kawai ni tsakani amma shan shi ne ni gairi ma ba'atin ba ai ba komai ma babu abin da aka yi kawai ta ce tsakani kulu rawa ba kuli ba ku rika bambamta tsakanin tsakani da kuli shi kuli musulunci ya halatta ko babu illa kawai yau matalka yanzu in ta ga dama kawai ta jaujen alkali ta ta'a kawai ta gaji da zaman hari kawai ita kuli za ta yi ba saki ba amma ba a ta saki ina ba dan bambam da duk matar da ta nemi saki ba tare da mijinta ya mata wani laifi na shari'a ba to saurara ga hukuncin abinda annabi ya fa haramun alaiha ra'ihadul janna wannan matal haramu ne akan ta taji kamfin aljanna ma ba ma ta shiga to dai yan uwa kullum akwai abubuwan da nake so mu gane a karanta suwar sunna da manzon Allah ina duk wannan abubuwa da kuke ga ana cewa duk wanda yayi kaza haramu ne akan taji kamfin aljanna a wata ruwaya annabi yana cewa ma min abdin yastarihi Allahu ra'iyatan fa yamutu yawma yamutu wa huwa ghashun bi ra'iyatihi illa harrama Allahu alayhi aljanna illa harramahu Allahu alayhi aljanna a wata ruwa harrama Allah alaihi aljanna babu wani bawa wanda Allah zai bashi kiwon wasu ƴan mutane misali shugaban ko kuma minista ko kuma daidaide ko sarki ko super kai ko siroma wanda da za a baka ne wasu yankin mutane a ce ka kula da dangane da rikicin su da abin da zai gyara su na rayuwa duk wata matsalar sa a ce ka fuskance ta saboda kai ne shugaba sai ya mutu kuma ranar da ya mutu yana mana wanda a cikin wannan shugabancin da aka bashi sai annabi ya ce sai Allah ya haramta mishi shiga aljanna to ina irin wannan riwayoyin duk hadisai ne sahihai sai dai amma to fiqhul hadith sai kuma min jihati da ma'ana fiqhul hadith illa harrama Allahu alaihi aljanna ana ne hala bada ko kuma illa harrama Allahu alaihi aljanna tana so ta nuna ma tabbata ya shiga wuta ina so mu gane haka idan mutumin ya zama to wanda yake da cikin wannan matsala shugabanci ne ka dace irin haka sai kake ha'intar waɗanda suke tare da kai bakka ya mutu bukatar ka to in ta zo da haka ka mutu don ka shiga wuta baka wuta to da man kai ai ba musulmi ba ko ba gane ba kenan wal hadisu ala asali amma duk wanda ya zama to musulmi ne sai ya zama to a irin wannan matsayin example dau shugabannin mu na Niger kaga galibi a kashi 199 kwata kwata ma bisa ba da haƙƙin ra'iya wannan kowa ya san da kwata kwata ma bisa ba da haƙƙin ra'iya kawai na ce ma goniya ta da ne dan dai kawai a dan gyara musu dai ko to duk wanda ya mutu daga cikin su tunda musulmi ne ya yarda da Allah ya yarda da manzon Allah ka iya samun wasu kurakurai a wajen ko don jahilci ko kuma don san rai ko don san duniya duka iya samun waɗannan illolin to in ya mutu kana ji annabi ya ce sai Allah ya haramta mashi shiga aljanna to bi juhud mas'ala ne yake ni da sai Allah ya haramta mashi shiga aljanna ma'ana karan wargo man gane ku rika kiyayewa bi juhud wani duk wani abu da za ka ga nan hadisi wanda ake cewa duk wanda ya sake yi kaza sai Allah ya haramta mashi shiga aljanna to in dai ba kawuri bane in dai musulmi ne to ba wai ana ne hal abada ba ana ne menene karan farko da za a yi hisabi mutane su shiga aljanna to yi Allah ya haramta ma shiga aljanna ina za ka shiga ko ta za ka shiga kuma daga baya tauhidinka da imaninka da sallarka azuminka zakkarka hajjinka bayan ka ga ka bugu mala'iku sun tasa ka wutar jahannam daga baya Allah ya ce ku doke daga wuta kai shi aljanna to dan haka ɗan uwa wannan kai wallahi Allah rahama ne mun da wai gashi ya tabbatar za ka shiga wuta amma wata ne sai a wuta in Allah ya ga dama a girman shi wajibahu Allah ba inda yake da girma ya ce kada a yi zina kuma a yi a girman Allah ji gawai ce kada a yi sata yi ka samu wani barawa ba ka tara kayan shekara goma bizan kai ba kana neman kuɗi a rana ɗaya ya zo duka ya sati ne mana gari ba ga dai mun disan bai aka yi ka tara ta wata hanya ka bi ya kawa idanta kudin wai dukan shi asalin shi ma naka ne ko kuma a mutaraka kudin wai asalin shi naka ne ko a da wani ne ya baka in ya tarza ku da bari ba duk bai sani kaga lahin ba kadan bane ko amma gari ba ga sabi da rahmar Allah ko da farawo ne kai ko da kai ne kisan kai ne ko da mazinaci ne ko da mai shan giya ne to kaddara kana cikin aikin halgaban wannan imanin naka gobe kiyama ya huta ka daga dan Allah wannan ba rahama ba Allah ka darajar da wannan hadisi ɗaya ke nan go hadisin na ko da ke mabar nabi dan saboda mafassara aya ubangiji madaukakin sarki ce wa ma anzala alaikum min alkitabi da abinda Allah madaukakin sarki sabgon ku daga cikin littafi shine Qur'ani wal hikmati kuma da sunna ta manzon Allah an ta al hikmatu shine as-sunna li anna as-sunnata hiya shari'atu li kitabillahi azza wa jalla wa anzalna ilayka al-kitaba wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun adh-dhikr bi ma'ana ne al-qur'an litubayyana lin-nasi shine as-sunna mu ne muka tabbata wannan al-qur'an ya zuwa gare ka dan ka bayyana wa mutane ma'anonin ma'ana in annabi bai bayyana ba babu yadda za a yi ne a gane manoyi eh Allah ce wala Allahu ya tafakkaru ko cewa mutanen sa yi tunani su fahimce shi ashe inda ba a musu ba bayani da ne da ba za su gane ba ko mun gane dukkan malamai na sunna sun ce wannan bidu bayyana lin nasi kine sunna bi anna sunnata hiya jariha li kitabillahi azza wa jalla wata hikimata da sunna ta manzon Allah ya izo gombi shi Allah madaukakin sarki da kanshi ne ba yake muku galgadi dangane da bin alqur'ani واتقوا الله كجزء عن الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم kusan da lalle cewa ubangiji madaukakin sarki a dukkan komi shi masane ne qala ibn abbas wa mujahid wa masruq abdullahi dan abbas da mujahid da masruq dai daga cikin almajiran aisha radiyallahu anha da abdullahi dan mas'ud wa la hasan al-basri da imam al-hasan al-basri wa qatada ibn di'am da qatada ibn di'am والضاهاك ده الإمام الضاهاك والربيعي ده الإمام الربيع ومقاتل ابن هيان وغير واحد كي دفجيا وما ولا بأسوبة ما يتسوى كان الرجل يا زمن تو أدامة يبلغ المرأة ينسك مدل فإذا كان بس انكفاق الدائدة ألوك سمسك غير واحد راجعها برارة kawai sai na mai da shi kawai saboda cutarwa li Allah ta zahaba ila gairihi saboda tsabar ketar kattauta daga hannun shi wani mutum ya aure ta sun mai balliku hafa ta asar da tsanin hado ya sake sake idan ta fara hado inda fa'iza ta rafa ta ala in ki fa'il iddati sai ya ga ta zo gaf da karewa inda sauran kwana biyu ko kwana daya kan dohe ce na mai da mana gari ba gari ma idan ya mai da ta hado ya ci gaba da zaman arewa hado sun maballar hado ya saka litakula alaiha da idda don saboda mene idda ta yi tsawo fana hahumullahu an zalika hi Allah madaukakin sarki hana su daga aikata haka wata wa'adahum alaihi Allah ba su tsoro cewa duk mai irin wannan abin wa man ya fa'ala zalika zai ne fa qad zalama nafsa duk wanda da gangan yake cewa na mai da matata a sakin da ake iya komai bi kenan go kuma da niyyar dan ya tuta su da ita dan kan ya bar ta tayi arni kawai dan ya gana mata wahala Allah ya ce bari a bashi labari kada ya ba kan shi wahala duk wanda ya aikata haka ba kowa bai tuta wa ya tuta kan shi ne tuta da haka yan wake ne ku gane shi wannan abin da Allah ya faɗi ba ba iya gane shi bai mutum ne zai iya gane mu wannan abu ne wanda Allah ba mu labari amma kai ba ka iya ba gane idan na saki mata ta na tsina mai da ta da niyya ta ga wanda zai yi yawa sai Allah to yanzu Allah yake ga ma cewa to in za ka mai da ta to ka tabbata da za ka mai da ta ne wanda niyyar ku zama na lafiya ka kyautata mata ka girmama ma ya zama to kyautata da kake mata tada ta hita yanzu sai yanzu ta hita da mun gane amma in kana ne bari in mai da ta dan ka ta wani miji ko kuma dan in gana mata wahala dan ta san namiji dan ta san mu ma kaza kaza to Allah madaukakin sarki ya ce to ka san da haka in kai haka ba to ka tsinci kan Abdullahi dan Abbas ya ce a matsayin tun daga nan aka haramta cewa duk wanda ya saki mace irin sakin da aka ba shi dama ya koma shine guda biyu kenan ko to in zai ne da sai san da wani guda ba wai ana nihin ka ne da ta kuma ba musulmin yana so ka ne da ta ba akwai kyar eh in ka ne da ta za ka kyauta dama ta zaman lafiyar ku zai hina da har kuma ce yan uwa duk wanda kuka ga suna tare da matan suka rabu akwai illa saboda ba a iya rabuwa ba illa da dole an sami illa wannan illa yanzu me yasa musulmi ta ya kawo sulu na cewa ka ne da ta dan wannan illa ta ya rugo kun gani ya zama to an huta gurin kenan ko to in ka ne da ta kan ka rike abin da ta mana da ubangiji madaukakin sarki ya san dan adam sai ka iya mace laihi guda ba ya bije ka shekara ashirin bai bai to Allah yana so nuna maka cewa in ka ne da ta ba duk wani abu da aka yi da bai ne an sha ne yanzu kenan me za ku kwanta gaba to in kace za ka hukunta ta da baya to ina mun wani jarin da kai na mai dole banza a banza kenan kada ka mance wannan matsalar ba ita ce ta kare kuwa ko ba ta ba ta kare kuwa to tunda ita ta kare kuwa kuma ya kalle da take na an daidaita kenan tunda aka daidaita to kamata a ce ne an mance laihin baya to da haka yan uwa dai a nan bidiyon da za mu gane duk wanda zai yi da mutum in ya saka ta ba wai ana bukatar ne maida kan bane a akwai can shi ne in ka maida ta za ka rika kyauta da mata kuma ba za ka rika tuno mata laihin da aka yi na baya a kokwanci gaba kawai a gyara Allah ka dardar da manu da gara ai
وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فإنهن أن ينكحن أزواجهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف na
ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكي لكم وأطهر na والله يعلم وأنتم لا تعلمون ubangiji madaukakin sarki ce wa idza fallaqatumun nisaa a duk lokacin da kuka saki mata ba balagana ajalahunna sannan suka kai ajalin fala ta'buduhunna an yankihna azwajahunna to kada ku hana su su auri mazajen su wani jannata za ka samu mutane mutum ya saka mutace ba sun kan bi ba su koma ba mu yanzu rage ya komo zai a yi daga wajen gidan ya tsaya amma mun gari ba a yi ne kawai kuma ba ka ita ita kuma tana son mijinta yanzu Allah ki nuna ma cewa wai yanzu example din ka hana arama ka iya hana a yi ta bayan waje to wanne ya daga bari a yaran kuma da ko ka bari ko baka bari ba wanne ya a cikin ko da a hankalta ba a shari'a ai wanda a bar ta su goma ki ko in ma ne yake take ji na wahala a ƙarshe wahalar kan ma za ta go kanna da haka kai matsayin ka na uba lalle za ka mata kara ko kasancewa da kiwon da mutumin da ya saka ta cewa da muka yin a bashi arni an tabbata mutumin kirki ne shine jar sai shi ma to ubangiji madaukakin sarki cewa auliya ku da mara shine majibantin lamarin mace ce ma'ana wanda daman da farko da aka zo neman aure su suka aure su da ita to in suka rabu da mijinta ba sai aka yi kadari daga baya ta kare inda kaga babu kome kenan ko kar kuma ce a bayan yi bayani cewa ana iya kome ne a mene a kayan mace ce a ba saki ba bayan ka saka matar kana iya ta na me da shi ne ka ta kare jini ko ai mun san da aka ko idan ta kare jini ko ko daga ya babu magana kuma me ko to shine Allah yake so nuna mu cewa to kaddara ta kare jinin kuma in ka komo har da sake arman da wani sabon harbi tunda da mun saba da ita to shine Allah yake ta kada ko kuma waɗanda suke majibin zallan maranta ko uwayenta ko yayan uwayenta ko kannin uwayenta ko kuma da wakilta yake hannunsu to kada ku hana wa mazajen su waɗancan na farko su aure iza tarabo bainahum bil ma'ruf in sun yi yarjejeniya tsakanin su da kyautata ma'ana sun gyara matsalar da ta faru a can baya zalika yu'adhu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir wannan Allah madaukakin sarki ne yake muku gargadi da shi wanda ya zamanto daga cikin ku yayi imani da Allah da ranar karshe dan haka yayi wannan nasihar kuma yayi kiyaye in haka ta kama to kadda ya take shiga cikin wannan lamarin zalikum azka lakum wa azhar wannan abubuwan da aka zano ku na cewa kan ku hana wa'annan ƴaƴan na su auri wa'annan mazajen su na wargo idan kun ba haka shi yake tsarkaka a gare ku kuma shi yake alheri a gare ku ubangiji ya san abin da zai biyo baya dalewa mijin da ya komo wajen matar shi wanda ya saka ta aka dade ku goma ku ƴan gidansa ma'ana uwayen da yanzu ko wace danta ku tsare a musu arman shi yake tsarkaka a zuciyar kuma banda wani ya yi alheri a gare ku da ku sai ai ba a yin arman ai mu ya kare arme ai za ku fice mishi ai da shi da ita kawai ya kallo Allah ta a'a zalikum azka lakum wa abaha wannan umarnin da Allah ya bawo kan ku hana ayi arama to bin haka shi shi yayi tsarkaka a gare ku wa abaha kuma shi yayi tsarkaka wallahu ya alam Allah shi ya san me zai faru a baya wa antum la ta'lamun ku ba sani Allah shi ya san me me zai faru a baya ma'ana in ku bari ba aka yi arme to ina abin da zai biyo baya kai kaddara mu can ba wai wancan mijin ba kaddara kuna iya saka mata ni mutumin girgiri bane da niyyar yin zina kuma na je ƴan uwansa na je zan sake aure mata suka ce a babu arimi kadara ni bana ne dai da mu to wai yanzu abin da ya kamata a lura to wai a gaban can gaban wai za ta annu yanzu kaddara ta tsallake matakin warko yanzu abin da ake je mata tsoro in ba a bar su ba suka kom da mijin ko rika kewayewa tana zina kina yake je mata tsoro ko to kaddara mijin na kirki ne shi ko da ta zo kin mata ya zama yi zina yanzu ta tsira daga bangare guda gwamnati to wai wanda zai arme ta na din shi wai daga da ne ya gaba mace to ta iya yiwa kuma masanatan karan kanshi ma ya zo mata da niyyar arziki kuma ya turga mata ciki kuma ya tafi yanzu bukatar ma duka bata biya ba ko kaga ko yanzu aka ba za a zo kuma cewa ba wanda zai arme ta na biyun kuma ya ma yi wannan na farko mummunan da ne yana kasance ko bai kasance wanda zai arme ta na biyu in tana ga wannan miji bai ba ta tuwon ko kuma tana ga bai ba ta haƙƙinta shi wannan in ya arme ta kullum ya sabga mata gashi wannan shi da wannan da wannan na biyu to ubangiji ba duk tsoron wani abin da yake yasa in mazajen su na da Allah kullum a Qur'ani yana fifita mijin da in yazo a bashi da aura wani kowai saboda Allah ya saka da zaman da aka yi ba kar yan wala yawan arme sati wan adewa wallahi ya an in sai mai mutum yayi da mai wallahi ina ga kaga kana ga kana da wani kudi wallahi ka zo kaga tana gote gote ta kuma a na dan ni take wannan mutum abu ne wanda yake waruwa in muna gani kaga idan da haka yan uwa tun da kaga har Allah ya nace akan cewa idan aka rabu da mace sai mijinta na da ya komo a baki shi yayi alheri shi yayi tsarka da kai kanka ka san akwai abin da Allah ya tsanta kuma ku kanku kun san Allah ya tsanta wa asiru qawlakum aw yajharu bi innahu alimun innahu ya'lamu al-jahra min al-qawli wa ya'lamu ma takatum Allah ya san abin da kuka bayyana na wanda kuma ya san kuka koyi Allah ka tartar da mu da haka da yan uwa in ma waye ya zama to shine wakili na mace kaddara uban ku ya mutu ya bar muku ya'ya mata ya zama to ku ne manyan yayi kaga yanzu kun goma alwalai in uban ku bashi da kane kowa duk wanda uban shi ya mutu bashi da kane bashi da wa ya zama to kai ne babban wa to kai ne kake goma uba a madalin idan ka zama mu je duk wanda za zo neman almanta wajen wasa ga wajen to ka san da wani abu guda to in aka ba da alman ya suka je suka yi zaman arne da wannan wanda ya zo ya arme ta daga baya aka samu matsala ya saka daga dora kuma ya komo mace yana so ya arme ta to kaji abin da Allah ya kalka hannu Allah ke tsara sa mata ma akan ta babu matsala wata matsala ma da tawarin gida gyara zai har ka kira shi ma a gaban ta gaban shi tsoro to kai wani ka gare a baya abin da kai dan Allah ka kiyaye ta Allah ka dau amana mun mun yi so gida mu jan kudara ka kara miki gari mu shiga Allah ya ce ko kalwa akan cewa su koma gidan mazajen sa na da shi yayi kuma ga jana ga muku illoli ai abin da ake jin tsoron Allah rama mu da irin wannan daliloi hada amrun wa taqullaha wa adamu anna allaha bi kulli shay sana kuma wani guri kenan ko wallahu ya alam wa antum la ta'lamun qala ali ibn abi talha ali ibn abi talha sai daga cikin almajra abdullahi dan abbas yace an ibn abbas an karbo riwaya daga abdullahi dan abbas nazalat hadhihi al-aya fi ar-rajuli wannan ayar ta sauka dangane da wani mutum ne yiwu balli ko imar asa huta da kaza ke ya saki matan ki saki guda au balika ne. akan ce balika ne, akan ce kuma balika ne. amma a ka'ida na nahawu abin da yake balika ne. domin daga abbalagu ne in an ce tabbalika ta kaga mubalika ne ballaka yuballiku tabbalika ta to amma idan ka ce dalika a larabci kaga ka'ida ne kamar zaka ce mene fa'alata a ka'ida na wannan na larabci kun san fa'ala fa'ila fa'ula ko kuma fa'ilu fa'ilu to ina in aka ce fa'alu kaga ne aka kalmar jirgin ainun to to shine wajen yin jina mene talqatan ba talqatan talqatan sai zaman to ina wajen yin jiki fa'alatu in gaji ba za ka ga arabi guda wani da'un lamun kafun ta'un to kada wannan wajen yin kuma na larabci fa'alatu inda da ta'un kuma ga nan fa'un ayyun lamun ta'un ba ka ake gimna kalmar dan in kace bani kasun ya zama kake nan menene fa'ilatun ina fata mun bayyana kenan anan zamu dau dalikasun ajiha na nahau zai ba da ma'ana eh ka samu wani mutum ya saki madan shi saki guda ko kuma bi fatan ka bi iddatu ya ta kare iddan a lokacin da ya saka kan mu ka san ai ko da mutum yana da tunani ko iya wani rikici da mai a lokacin da ka saka ta kai a tunanin kamar ko ka kare kamar da misali a ana samu wanda hal abokin ka zai zo cewa ni a gani na a fahimta wani a yadda aka shago da ita har kuna tafiya ga yanzu kaga tana cikin jini na biyu za ta shiga na uku da Allah ya haƙuri a meda eh ta yi wani barin waje wannan matar ta da kake gani ni na san halin da kuma ni na san abin da take wallahi in na zana ma kuma mun jirin da take wallahi da kanka zaka ce kalin mera ta dan haka wannan banda da buƙatar ga mera kaga tunanin ki ne yake nija ba zai mera ta go to kuma bayan shi kenan ta kare ki da duk sai ki jira ta wuta daga hannun ki kuma daga baya ya ga akwai wasu asuba ko akwai wani abu da ya kamata ya ga cewa ya kamata mai dole ai ka tabbata ta wuta daga hannun ki ko to shine Abdullahi dan Abbas yake ba mu labari yake cewa bayan da farko da bace da niyyar ya ne da ta alma ya kare ya kare ta kare ita thumma yabdu lahu an yatazawwajaha wa an yuraji'aha eh daga baya kuma wani abu ya bayyana a gare shi eh ce ga ya kamata ya arine ta ya ne da ta wato ridul mar'atu zalika kuma ya aka ita ma mata tana so ayi haka ko ku gane kaga abin da nake wani mujallar da ziyara ko a duk lokacin da ka arima mata to in ka goma arimanta na biyu ba ne da kun gane ko ba rage ba arimanta na biyu to ta hisar ka fiye da ko ya ai baka ta zaman da aka yi shi ne ake wa shi duk wani wanda zai zo arimanta baka mutum ba ta san ki ba wace san ta ba a gaba ne ma za su shawo kai kuma baka zo kun jima ne kuna mu'amala da ita iri iri irin mu'amala da ba wanda zai iya wani ya gaje ita to shine kuma banda wannan wasu uridu limar'atu zalika ita ma matar tana so a koma fayyamna'uha awliya'uha min zalika majibanta lamarin da suke kariya ba za mu ba shi armanki ba ji ba a lokaci kaza miki wadatanci kaza ya taba miki kaza ya taba cewa gidanku kaza ya taba hana ki kaza ita zano mata wani abu jari duk ba ta san mata wannan kin tazo a goma duk ta sani kawai dai za ku nuna mata mulkin mallaka to su kuma ba sa so a goma sai su ta zana mata abubuwa da ba na hallahu azza wa jalla an yamna uha sai Allah madaukakin sarki ya taka uwaye biri ko kuma waliyan mata sai birki cewa to duk lokacin da shi wancan mijin ya zo ki zai arme ta to Allah ya ce to in kun yi imani da Allah da ranar karshe to kada ku hana ta ka arme mijin ta nada da haka a yanzu kenan abinda zamu gane a aya duk wanda mijin farko ya zo neman ma arman mata ki zai da ma'ana arme na biyu kuma ya kuka hana to ku tabbata da kun saba Allah da manzon Allah tunda kar ku mance Allah ne ya ce wala ta'budu wannan na biyu ne akai wakai na hari ne kada ku ana zuwa wala ta'budu hunna an yanki azwaja wannan shartin shine idza taradaw bainahum bil ma'ruf in dai sun yarjeje na tsangana da kyautata mana in dai sun gyara sun yi shawara da mijinta na da cewa ta yadda zai arme ta karshen ta mata miki wani sharri ko sun yi wani alƙawari to ku kuma me na ku da iyar ku ta samu arme ku da kanwar ku ta samu arme ai abin murna ne ubangiji madaukakin sarki ya hana haka dan haka yan uwa duk wanda ya ganta a wannan yanayin to kada ya hana arme wala in ka hana a karshe wala duniya ma ya zago mata tasin sake tunda duk wani hau da ya fada wannan matar ba a karshe ba ita ba za a rika sani wallahi kanka za ku mutu a ita yarinya ta yarda mijin da ya goma a darma masa arme kawai wani ne kawai ba mu arme ya kike ta yi to ba gashi nan ba yanzu le ga sun mata shi to ba gashi nan ba yanzu ta arme kuma shi to ba gashi nan ba yanzu ta arme dan ta burata wannan ya je ya turo wasa ta hanya goma to ba gashi nan ba ta arme wani yanzu kullun ya ba ta kashi gaba aka cin mutu ko baya to da wannan ne Allah ke to kanta ku hana su hasa armu mazajen wajen dan na warko kullun da ƴan uwan kullu abinda Allah ke bibita mijin warko in ya saki mata sai ko ta tare ita in ya komo ko waye karka dibi gudun shi karka dibi malamtai shi karka dibi kasance mutum wanda ke koma gidan da shi matakar illa ta taraba su ba babbar illa me nake nufi babbar illa kamar shan giya ne za a garaba ko an kama shi da wata mace na neman ta kiri da kiri da shi guda ko kasancewar shi barawo ko kasancewar shi ɗan kwaɗe sannan dai illoli ba yana waɗi ba wannan in aka kama mutum da wannan matsalar in ɗan gidan mutum ya aure ko ta ƙasa kurbe rago wannan wasu illoli ne da to in ba a same su ba to abin da ta goma wajen mijin tana masha Allah Allah dan Abbas ya tsara faɗaɗa mana ma'ana wa kaza rawal aubi anhu haka al-imam al-aubi shi ma ya rawaito riwaya da Abdullah dan Abbas aiban wa kaza qala masaruk wa ibrahim an-nakai haka al-imam masaruk da ibrahim an-nakai wa zuhri da al-imam az-zuhri malamin imam malik وأبهاك تبهاك أنها أنزلت في ذلك آية أن تبهاك أن dangane da kowayen da suke hana iyarsu ta auren mijinta na farko wanda ya arbe wannan ayar kenan ma'anar ta daban na ma'anar ta dai babu wata ma'ana da biyu Allah ya san wannan ayar ne dangane da mutane masu tsanani wanda idan iyarsu ta yi arbe yawancin mijin ya saka ta har ta kare idda bai mai da ta ba daga baya ya ga dama ya komo zai arbe ta to Allah ya garku hana arbe ta ko kyale su yi arman su kuma ta adda Allah ba su zaman lafiya
والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها نعم لا تضار والدة بولدها نعم ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك مم.
فإن هذا مثالا عن ثلاث منهما وتشاور فلا جناح عليهما مم.
وإن أردتم أن تسترجعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم نعم
فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير Idan kuma wannan ayar tana da hukumce hukumce da yawa idan mun kama ta ma ba za mu iya karasa ba za mu iya kwana a nan da a samu fa'idar sa take zawa saboda fa'idodi gare ta kuma akwai bayanai biya da kamata a yi lafiya ma wajen shayarwa sabanin da aka samu tsakanin al'imamu malik da al'imamu shafi da abu hanifa da ahmad ibn hanbal wajen cewa wai in mace ce ta shayar da iya mun lura ta shayar da iya kuma cewa daman ta shayar da dan ta kare sun shayar da guda biyu ko to wannan iya in aka mata shayar da ɗaya ma'ana su ta ɗaya to arni ya haramta tsakanin sa hal abada ko kuma a akwai ta magana daban akwai maganganun malamai guda ko haka kuma akwai bayanin cewa ya kamata a yi haka kin tunda daman shine fa'idar qur'ani ko da aka yan wa ma kana min sidiqin wa min Allah wa ma kana min qafatin aw zalalin wa min wa min ash-shaytan wa astaghfirullah li wa lakum eh ajubu ta san ko
Baru.
ajubu